أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين لأكو قوة ترى وتر رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 28 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam Alaihi salam shekara ta 2019 a jiya mun tsaya akan aya ta 119 a cikin suratul an'am a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta 118 zuwa da 19 akan shafi na 143 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora a gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah ya ce wa malakum Allah ta Allah ta'kulu mimma zikra rasulullahi alaihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra rasulullahi alaihi wa qad fassala فَقَالَ لَهُمْ مَا أَرَى عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa malakum muka ce malamai sun yi magana a biyu a wannan wuri musamman malaman lugha wa malakum waɗansu malamai suka ce ai ayyu shay'in lakum fi alla ta'kulu mimma dhukira rasulullahi alayhi su ne malaman basra akan abin da suka karkata zuwa gare shi wani zai ce to meye amfanin kawo maganar malaman nahawu cikin tafsirin alqur'ani saboda nahawun yana da alaka da ma'ana ta alqur'ani kai tsaye an gane ko to kuma su malaman kufa sun tafi cewa a'a ayyu shay'in yamna'ukum an ta'kulu mimma dhukira rasulullahi alayhi to shi yasa ibnu jarir at-tabari sai ya karkata ga ra'ayin mutanen kufa yace a kaddara wa ayyu shay'in yamna'ukum menene yake hana ku ku ci daga abin da an ka ambaci sunan Allah an gane ko yace domin in an ka dauki mazhaba ta mutanen basra an ka ce wa ayyu shay'in fi Allah ta'kulu kenan menene a akwai cikin ba za ku ci ba min ma buki rasulullahi alaihi abinda an ka ambaci Allah kenan sai zaman to sun daina cin abinda an ka ambaci sunan Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah ka ku ga wannan bai faru ba ga musulmi kamar da muka yi bayani abubuwan da Allah ya haramta ba mutane la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wannan a Madina ne sai kuma a wajen kiristoci ko da mun ce da su ne ake ta'aridi tunda alqur'ani ya zama tuna al'ummar musulmi gaba daya tana yi wa ta'aridi ne ga ahlul kitab amma dai wato sai ya zama to babu musulmi a makka wanda ya daina cin wani abu da Allah ya umarni don saboda neman kusanci ga Allah amma sai malamai suka ce a'a malakum dinnan da ayyu shay'in da malakum da yamna'ukum duka ma'anar su daya domin alqur'ani ya zo da shi kenan ba mu cewa kamar yadda ibnu jarir tabari ya ce gaskiya tana tare da mutanen basra eh tana tare da mutanen kufa sai aka ce a'a da malakum an gane ko da ayyu shay'in yamna'ukum duka ma'anar su guda domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma iblis ma mana'aka alla tasjuda id amartu ko ba haka ba ko an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya sannan can cikin suratul hijr sai ya ce qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'a sajidin sai da mutu babu matsala da wanda yace ayyu shay'in lakum da wanda yace shi malakum din nan da ayyu shay'in lakum da kuma ma mana'akum duka ma'anar su daya ma'ana suna zuwa daya alqur'ani yayi amfani da wannan kenan sai mu dauke shi shin ku mu'minai mi zai hana ku ci wannan usulubi ne don a nuna muku a kwadaitar da ku an gane shine ake kira at-tashwiq a yi maka tambaya don a kwaɗaitar da kai tambaya ta aka yi ma amma ba ana ma tambaya ba ne don ana son ka ba da amsa an gane ko a'a ana son a yi ma tambaya ne don a kwaɗaitar da kai kamar Allah yana motsar da masu imani su ci abin da an ka ambaci sunan Allah a kansa an gane ko tambaya a tashwiqa dan a sa maka bege da ƙauna ta abu wani zai ce ku kajo ka ka san musamman dan qur'ani ne shi zai ce kaje wai wai wai wai tambaya wai dan saboda a samu tukun ina da qur'ani ya bayani wannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul saff yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin ali kuna son in baku labari kuna son in nuna muku to amma ai nan ba wai dan saboda ana jira su ce eh ko a'a ba sai Allah bai majira bai ce tu'minuna billahi wa rasuli an tambaye ka ne saboda a kwadaitar da kai a sa maka kauna mun gane wannan dan haka ai haka wa malakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi an gane ko wa qad fassala lakum ma harrama alaykum akwai qira'o'i guda biyu na alqur'ani a wannan wurin kamar yadda muka yi bayani ibnu kathir rahmatullahi alayhi alqari da ibnu amir da abu amr ibnu al-ala sun karanta fussila lakum an yi wato an yi muku bayani kaga ba a kawo wane ne yayi bayanin ba amma sauran qira'a ta jamhur sai aka ce wa qad fassala lakum Allah yayi bayani to kaga can da ba a kawo sunan Allah bana aka kawo ya nuna fa'ili shine ubangiji an gane ko wa qad fassala lakum Allah ya muku bayani daki daki ma harrama alaikum abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku shi an gane ko a wata qira'a kuma ma hurrima alaikum idan muka duba imamu hafs da imamu wato nafi' da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta ma harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku sauran qurra sun karanta ma hurrima alaikum abinda aka haramta muku duk dai ne kamar wacce qira'a ce fussila lakum da fassala lakum da hurrima lakum wato alaikum da harrama alaikum ina fatan kuna fahimta kenan dai an haramta muku wane ne ya haramta a wannan kira'a sai zo Allah subhanahu wataala da kansa shine ya haramta ma harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku to anan sai malamai waɗansu suka fassara wannan aya fassala lakum ma harrama alaikum shine cewa aya da ta zo cikin suratul ma'ida ita ta yi bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق kaga wannan tayi tafsiri ɗaya bayan ɗaya sai malamai suka ce a'a lalle wannan tafsiri an yi tafsirin abin da aka haramta amma ba ita ce fassarar wannan aya ba an yi tafsirul qur'ani bil qur'an amma an samu kuskure wajen arab an gane ko domin mi domin nan ana zancen an yi muminai da Allah ne yana magana yayi to tana yiwa tun da komi a wajen Allah ya kasance ne sai a ce to tun da cikin suratul maida madaniya ce zai zo a wajen Allah amma ana zancen ku muminai har an yi muku bayani to kenan ko kaga suratul maida a wannan lokaci ba ta sauka ba mun fahimci wannan da kyau ko to menene dalilin da yasa malamai suka ce ba abin nan bane saboda suratul maida madaniya ce suratu al-an'am makkiya ce to sannan kuma malamai wasu suna ganin dukkan ayoyinta gaba ɗai makiya ne waɗansu malamai suke ganin a'a akwai ayoyin da suke wato madaniya ne ayoyin da ake ganin madaniya ne sune alwasaya al'ashara qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an har zuwa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sannan ayoyin da aka yi sabani wa ma qadarullahu haqqa qadri id qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa an kace kun an kawo annabi musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai alaka da yahuda ba sai a ina sai a cikin garin madina sai suka ce to waɗannan ayoyin madaniya ne da wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay suka ce sun sabka ne akan musailamatul kazzab da al aswad al ansi duka malamai suka ce waɗannan babu dalilai domin waɗancan mutanen abubuwan da suka faru akan su a madina ne an gane ko to sannan kuma wato siyakin yana nuna fadin ayar ya shafe su ne su kuma yahudawa an bijiro da su ne cikin zance kidan kaga waɗannan ayoyin zance mafi inganci ma makiya ne sai qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum shine ake ganin tunda suna da alaka da hukumce hukumce na shari'a hukumce hukumce kuma ba su zo ba sai a ina sai a Madina shi yasa aka ce ayoyin Madina ne wala taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsan waɗansu malamai suka ce a'a har su makiya ne illa an faɗi ka'idodin sai dai tafsirin ne ya zo a cikin garin Madina an gane ko kamar yadda aka yi sabani zakka wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun cikin suratul fussilat suratul fussilat makkiya ce shin wannan aya a Madina ta sauka ko ko ta sauka a Makka an gane ko sannan a Madina aka yi bayanin zakkat daki daki dalla dalla sabani ne wurin malamai mun fahimci wannan ko to wannan yasa wasu suka ce hatta da waɗannan ayoyin akwai sabani akan su to amma ayar da ma aka ce wa fassala lakum ita babu sabani akan ta an gane ko domin ita ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha an gane ko to wannan shine tafsilin da aka yi to sai dai iskali guda a cikin wannan wagga aya wadda tace wa qad fassala lakum an yi bayani to ba bayan ta wannan ayar take ba قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه كما تكي تو يا أنك يفزمنتو بياني أنا كا تو ما لم يتم بعد أمسوشي دبن دبن waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a ba ma wannan aya bace za a yi ihtimalin akwai ayoyin da suka yi wannan bayani amma an shafe su to shi ko cewa akwai ayoyin an shafe su muna buƙatar dalili ingantacce shi yasa malamai ba su kalli wannan ihtimal ina fatan kun fahimta waɗansu kuma daga cikin malamai su suka ɗauki a'a وقد فصل لكم tunda surar ta sabka a lokaci ɗaya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na san wa qad fassala lakum dama ba a yanke ba sai da aka kare saukar da surar gaba ɗaya sai ya zamanto babu matsala don saboda wannan aya ta zo farko wannan ta zo ƙarshe domin lokacin tabligi wa qad fassala lakum ko da sun tambaya za a ce ku yi hakuri har zuwa ƙarshen surar bayanin zai zo sai ya zamanto kai tsaye waɗansu malamai kuma suna ganin a'a a ɗauki cewa alƙur'ani wani lokaci waɗansu ayoyi ba yadda ya sauka ba a haka haka ne aka tsara shi sura ta farko wadda ta sauka ita ce mi iqra amma kuma tana can ba fatiha ba ce ta fara sauka amma a yanzu kuma fatiha ita ce da ita ake bude karatu sai suka ce to ana kaddama waɗansu ayoyi ana akhara waɗansu ayoyi kamar yadda aya ta idda ta cikin suratul baqara an gane ko walladina yutawfawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra da walladina yutawfawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj waccan ta ce wata hudu da kwana goma wannan ta ce shekara daya ka gani to kuma waccan mai wata hudu da kwana goma ita ake fara karantawa kaga da sai a ce wannan ita ce ta shafe ta amma sai wato dalilai suka nuna cewa waccan ta shekara ɗaya ita ta fara sauka sannan waccan ta sauka shin ta shafe ta ne ko ko ta ba da dama ne wanda yake son ya shekara ɗaya ya yi shekara ɗaya wanda yake son ya faɗa wata kwana goma malamai sun yi sabani a kan to sai kuma wuri na biyu wanda aka yi sabani a alkur'ani shi ne cikin suratul ahzab يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن كما هكذا ده لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجك da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wato ayar da ta fara sauka shine la yahillu laka nisa'u sannan ya ayyuhan nabiyyu inna ahna laka tasawka amma wajen karatu sai aka gabatar da wacce aka kawo wacce kaga wannan da muka cewa manzon yana da damar ya kara bai kara ba amma inda haka na sai mu ce a Allah ya tsida shi bakin waɗannan to shi ma akwai dan sabani amma duk da yake jamhuri sun tafi akan wannan to sai waɗannan suka ce to irin wannan ne wato wannan aya qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ita ta fara sauka sannan wato wa qad fassala lakum ma harrama alaykum sannan ta sauka a bayanta shi ne abin da suke gani an gane ko sai dai wajen tartibin sai aka tsara su a hakan wallahu ta'ala a'lam dan haka dai matsaloli ne masu ban tsoro kuma yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimce su saboda za a iya yin tambayoyi musamman yanzu da ake son sai an gano kuskuren alkur'ani wa qad fassala lakum Allah ya yi muku bayani daki daki ma harrama alaikum abin da ya haramta muku illa matturirtum ilai sai abin da kuka ci da su zuwa gare shi illa istithna'i ne waɗansu malaman tafsiri sun tafi cewa istithna'i ne munqati togewa ko togaciya kamar da ake faɗa munqati yankakke an gane ko waɗansu sun tafi cewa muttasil ne imam ibnu atiya babban malamin tafsiri yake cewa istithna'i ne munqati in an ce munqati lakin ake kaddarawa kenan lakin mabturirtum ilayhi fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya muku bayani abin da ya haramta muku ba ya muku bayani ba illa mabturirtum ilayhi sai dai abin da kuka ci da su zuwa gare shi wannan kuma babu laifi ko abin gana shi waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa shi istisna'in ne muttasil haɗe ce in an ce munqati da muttasil bari in jawo hankalin ɗalibi in ya zamanto abin iri ɗaya ne da wanda aka togai aka kore ko aka cire da wanda a akwai na farko duk ɗaya ne yanzu in ce ja alƙaunu illa zaidan to muttasil domin zaidu yana daga cikin alƙaunu amma in ce ja alƙaunu illa himaran to munqati ne domin alhimaru laysa min alqaun mu fahimci wannan da kyau to kaga da illa matsarirtum ilaihi shi ibnu atiya ce munqati ne kenan matsarirtum ilaihi bai daga cikin fassala ma harrama alaikum shi ko abul baqa yake cewa a wato istisna'i ne muttasil domin ma harrama alaikum shina daga cikin abin da in kuka cilastu sai ku taba shi illa mutfarintum ilaihi sabani ne na malamai ko yana kawo tashi magana wadan sun ce a'a fakulu mimma zikra rasulullahi alaihi abinda an ka ce ku ci an gane ko to lakin mutfarintum ilaihi bai daga cikin abinda aka ce ku ci sai inda duka kaka ba ku sai zama tumun kanka bayani ne da malamai ana kawo shi saboda dalibi ilimi ya shirya illa mutfarintum ilaihi sai abin da kuka ci su zuwa gare shi wannan al'ada ce ta alƙur'ani istisna'i na hali domin wannan yake nuna addinin musulunci wannan yake nuna addinin musulunci addini ne na duniya gaba ɗaya kuma saboda shari'a ce ta ƙarshe to sai Allah ya halatta muna in mun ka shiga cikin halin tsanani abin da za mu iya kore da ruga da shi domin da ba don haka ba da mun shiga cikin kumci alhali mun roki Allah rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina shi yasa duk abinda an ka haramta ma ad-daruratu tubihu al-mahdurat sai malamai suka ce a'a ad-daruratu tubihu ba'd al-mahdurat domin an ka tilastar da kai aka ce sai ka kashe mutum to kada ka kashe shi domin in ka kashe shi da kashe shi da kashe ka dole ruwa iri ɗaya waɗansu malamai suka ce a'a ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ala ayyati hal dai addinin musulunci yana hankalta mu mutum da yake cikin uzuri an ce in kana an ka ce kai azumi ko in kana kammala guru sai aka ce ni wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko ba haka ba faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin كل الله تي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فاتقوا الله ما استطعتم duk abin da ya kasance wato lalura ne to musulunci sai ya ɗauke maka shi shi ne sa musulunci ya zan addini na duniya gaba ɗaya kuma shi ne a shari'a ta ƙarshe kenan za a kawo ta cikakka shi ma annabin da ya zo da wannan shari'a Allah ya nuna ya zo ne don ɗauka ɗauke ma mutane matsalolinsu annabi Isa ya zo ya ɗauke waɗansu ko ba haka ba ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum بعض الذي حرم عليكم to shi ko manzon nan sai zo gaba dai ya dauke musu alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim annabin ya zo da sauki shari'an mai sauki da haka duk wanda yake cewa shari'an musulunci ta zo da tsanani wanda mutumin makaryaci ne domin Allah ya ce yuridullahu bikumul yusr shi ko ya ce Allah yana son tsanani gare mu ƙarya ne idan ba za ka iyawa ba Allah ya san wanda ba zai iya ba ce ya ɗauke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wa matti'uhunna ala al-musi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf wani ne ce musulunci yana da tsanani ƙarya ne amma ana amfani da wannan saboda ana son a kai mutane zuwa kafirci sai a ce musulman non pratica musulmin da bai aikata komai ba ka sallah ba ka zakka ba ka aikin hajji ba ka komi amma ka ɗauki sunan musulmi musulman da haka za a shiga aljanna wai an kana ce mutane su yi aikin addini kamar kana cutar da su ne a'a addinin musulunci shine zai tsara rayuwarka waɗanda suke yin ayyukan addini sai kaga Allah ya ba su ƙarfi su yi wannan su yi wannan su yi wannan kuma su rayu ɗan ya za a yi addinin da mutum miliyar ko biliyan ɗai da mutum miliyon ɗari biyar suke bin wannan addinin kuma a ce akwai tsanani a cikin shi kai abinda akwai wahala ko mutum guda kana gani ciki makaretan banza da yoshi Allah shi mu tsari da sharrin su وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه سي أبين دا كوكا تشيل السزوى غريشي أبين دا أنكا تشيل السولة لورا كينا كما شينا با الضرورة كوبا تو ما لم يسكا تي الضرورة وضوابطها للورا تنا دا قائدو دي للورا تنا دا دوكو تي دو من دا ذا أبر للورا غحن متاني دا سمعة الدين الله wanda duk ya ji bai iya sai ta a'a shi lalura ta kama shi yanzu nan kun ga azumi muke yi amma da yawa sun kirkiro makansu lalurori na ƙarya wani ya ce kaza gare shi wani ya ce kaza gare shi to ya za mu yi Allah ya ce lalura ya za mu yi mu gane daruran nan an gane ko na farko mai jin tsoron Allah shi ya san abin da yake iyawa ya san abin da ba zai iya ba da likita ya zo ce ma ba za ka iya yin azumi ba ka jarraba ka yi dai ka ji ba za ka iya kai ba ko ko kawai dai likitan ne ya ce ma ba za ka iya ba domin da dama an ce ba za su iya ba sun yi sun kai labari sai ka ɗauki azumin ka aje ruwa kusan ka masu sanyi da ka ji ba za ka iya ba to yanzu an san ba za ka iya ba an gane ko sai ka ci abinci amma kai baka jarraba ba kuma kawai ka ce ba za ka iya ba kaga Allah ya san wanda zai iya san wanda ba zai iya ba sannan malamai suka ce darura ana gane ta da abubuwa guda biyu shine na farko ya zamanto abinda zaka amfani da shi ba wata dama wadda Allah ya halatta ma sai wannan damar misali mutum ne yana cin nama an gane ko sai kashi ya tsaya mai a makogaro ko makoshi kusa babu ruwa an gane ko to kenan in yayi wasa wannan abin zai iya sarke shi ya kashe shi ya duba ya duba babu komai sai butalin giya to yanzu kun ga nan dole ya ci da su ya dauki ya dauki butalin giya saboda in ba haka ba zai mutu to kaga na farko shine cewa babu wata hanya wadda Allah halitta wadda ta yi saura don in akwai ruwa sai mu ce mai dauki ruwa abu na biyu a gane cewa abin nan wanda Allah haramta ma lalle tabbas in ka yi amfani da shi da lura za ta mi za ta gushi domin mu mun san cewa idan kai baka da tabbacin in kai amfani da shi larura za ta gushe kenan ka ce ka aikata haram dan neman wata maslaha kuma maslahan nan bata tabbata ba kaga an samu matsala to shi yasa sai ka koma littafin usulul fiqh musamman al muwafaqat na imamu shatibi kaka irin yadda malamai suka kasa darura da ka'idodinta ka koma cikin littafan tafsiri musamman jami'ul ahkam na imamu al-qurtubi wajen faman tsirra ghaira baghin wala adin da sauran littattafai na qur'ani wato na tafsiri karkashin wannan aya zaka ga bayanan da malamai na Allah suka yi ba waɗanda suke kirkiro ba mutane lalurori na ƙarya ba dan da ita ce yanzu kawai ake kirkira ma mutane ƙarya ana ba su fatawa ta hayaniya duk wanda zo wajen malami ko duk wani shugaba wanda ake son halatta ma abinda Allah haramta sai a ce lalura ce ba komi ne ake so a lalura ba ce ina fata an fahimce ni kawai in yana son wani abu sai ya ce a lalura ce haka wani shugaban ƙasa na ƙasar Tunus ba zan faɗi sunansa ba ya hana yin azumi a ƙasar a ƙasar Tunusiya aka tambaye shi me dalili yace wai masana tattalin arziki sun nuna cewa da rana an gane ko ba a cin abinci wannan yana sa wa ekonomi tana yin ƙasa don haka lalura ce ya kamata a aji azumi a daina azumi azumi al'ada ce da haka duk mutane sun kaɓata addini kullum mutum ya ta kirkiro maka shi laluri na iska Allah za Allah za kai ma wayo wallahi masu imani kullun za su yi ne sai inda karfin su ya kare alamun masu imani kenan amma kullun ka kirkiro wannan lalura wannan lalura wannan lalura wannan ya nuna addinin naka yana da rauni ko kuma kai ba musulmi bane Allah shi muna mai kyau. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم وإن كثيرا ألا تشي ديوا daga cikin mutane an gane ko la yudilluna bi ahwaihim suna batar da mutane akwai qira'a guda biyu al-kufiyuna da ake kira al-kufiyun da imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf in ana magana qira'a goma su hudu din nan su ne amma in ana magana qira'at as-sab'a sai ya zamanto da asim da hamza da kisa'i an gane ko sun karanta la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm amma sauran qira'a guda shidda suna karantawa la yudilluna da fatha yanzu in ka ɗauki Qur'ani da ke tare da kai na zaka ga ya'un tana da zamma amma da zaka ɗauki Qur'ani wanda aka rubuta da riwaya ta warashi masalan ko qalun an gane ko sai ka iske la yadhilluna ne to menene bambanci in an ce dhalla ya bata an gane ko to dhalla yadhillu amma in an ka ce adalla ya batar yudhillu yana batarwa kenan qira'o'in da yawa daga cikin mutane sun bace shine yadhilluna kira'a mai fataha sun bace bi ahwa'ihim saboda bin son ransu bi ghairi ilmin kun ba tare da sani ba amma la yadhilluna sun batar kenan sun bace sun batar ina fatan kun fahimce ni to wannan shi dai ne shi yasa wato kalma ta dalla da adalla suna da bambanci a cikin alkur'ani da kuma ma'ana malamai suke cewa wato kalma ta dalla in ka ɗauke ta zaka iya mai du'i na alkur'ani amma bari mu ɗanya da ya kaɗan na farko dalla a cikin alkur'ani tana ɗaukan ma'anoni daban-daban daga cikin su dalla ya zama to an turbuɗe abu ya ɓace a cikin ƙasa wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun dalla baka san haƙiƙanin al'amari ba kana neman sa wa wajadaka dallan fahada ba ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mushriki ba an gane ko a'a yana neman sanin hanya wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik an gane ko qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim ba suna nufin annabi yaquba ya kasance akan kafirci amma akwai dalla wanda take nufin mutum ya saki hanya ta addinin musulunci an gane ko ita ce kafirci kenan innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida malamma har da alqadi sun kaji da kaji dalalan ba'ida to cikin suratul nisa'i amma wajen wajen suratul nisa'i sai dai ka samu mubina mun fahimci wannan da kyau ko to duk wanda ya bace menene sufofinsa kiristoci an kira su da batattu a cikin alkur'ani saboda aqida su ba a gina ta akan ilmi ba ghairil maghdubi alaihim waladdallin an gane ko sannan waɗanda suka bata suka dage aka bata su ne batattu na gaskiya innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun sun bata an gane ko sannan kuma in aka dibi duk wanda yake shirka batacce ne duk wanda yake akan kafirci batacce ne duk yadda kake ganin sa da wayo da dubara da ilimi da kere-kere bataccen mutum ne Allah ne ce batacce sannan kuma duk mutumin da ya bace yana da azaba to in yar batar kuma yana da azaba mafi tsanani allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsiduna kaga Allah ce su sun bace kuma sun kange mutane daga hanyar Allah to za a yi musu azaba ninkin ba ninkin saman wancan azaba Allah shi mun tsari da wannan to dan haka da ya bata abu ne wanda yake kasiran kuma Allah ce da yawa dan haka kada ka damu da ganin cewa aikin da kake yi na Allah a duk inda kake a duniya kuna yan kaɗan yanzu ɗaliban da suke aikin addini musamman a makarantu ko jami'o'i na turanci sai suna ganin su kaɗan ne ko ku biyu ne uku hudu biyar kada ka damu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa aka fara an zaman da ba a yi karanta alqur'ani a makka ba a yi sallah a makka to yanzu kuma ga nasara ta zo shi yasa kada ku ga karamcin kuna aikin addinin musulunci kada kai mamakin tafsiri kyauta ake zuwa a saurara amma in za a je kallon kallo sai an biya kuɗaɗe kuma sai an mutu ko ba haka ba saboda can shedan ne yake tura su sai sun biya kuɗi su je su ga wani ɗan ƙwallo su ga wani mawaƙi su ga wani ɗan dauru su ga wani sakare su ga wani tambaɗaɗɗe su ga wani kafiri amma ana kiran su zuwa ga magana Allah kyauta kuma ba su zuwa a wai inda kasiran dama Allah bai taɓa yabon masu yawa ba an gane ko hadisi ma wanda ya zo na Abi Sa'id al-Khudri yana cikin sahih Muslim yana cikin sahih Bukhari yana cikin sahih Muslim ranar tashin alkiyama Allah zai ce ma annabi Adam ka fitar da ‘yan wuta, jama'a wuta, sai tambayi Allah, wane waɗanne ne jama'a wuta cikin al'ummata, sai Allah ce cikin dubu ka fitar da ɗari tara da cikin da ta. Kenan duk cikin mutum dubu, mutum guda ne da shiga aljanna. Da haka bari ba makin ana wa'azi ba ka ganin mutane ko aikin addini ko a sai wanda adda rabo ne Allah zaɓa ke samun wani. An gane ko da haka ya kamata mu gane kalilan sai ka ji an ce ma ta zakkaruna, kalilan ma ta shukuruna, amma in ka ji an ce kasiran ko aksar to shi kenan. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين da haka ba karamin alkhairi bane kaga aikin addini an kira ka an ce ma wani zo kai in akwai dama wallahi kai domin kowane irin al'amari ana neman masu shine da yawa daga cikin mutane an nemi su aikin Allah in baka da dama kada kai fushi ce wallahi ban da dama in na samu dama zan yi amma sai ka mutum na ta damuwa ana kiran shi ga aikin Allah Allah ne yake son kada alkhairi idan idan za a yi aiki na shashanci wa za a nema idan yanzu aka ana neman yan fim sun zo in ana neman a kawo gudunmuwa wanda aka san yana kaunar yan fim ya damu su shi za a nema idan aka yi bakon mawaki wajen mawaka za a kai shi a ƙasa ko a gari ko ba haka ba makiɗi in ya zo wajen sarki ya zauna in za a kai shi gida ya huta gidan sarkin makina za a kai shi ko ba haka ba to karuwa ma in ta zo ba a ita za a gama ta da irin yan uwanta karuwai in ma mine ne to amma in aka ce yau malami ya zo a gari da wa za a haɗa shi da malamai to haka kowane aiki mummuna in an tashi an san mutane da suka cancanta da shi haka aikin Allah in an tashi dan ana kyautata ma zato ne aka neme ka Allah ya gane da mu bi ahwa'ihim dan saboda ran son su akwai wanda yake batar da mutane ko ya bace saboda son ransa an gane ko ma'ana wani kuma ya bace ne akan jahilci shi yasa Allah kawo abubuwa guda biyu bi ahwa'ihim da son rayukan su bi ghairi ilmin ba tare da ilmi ba wani zai bata ne akan ilmi ya sani afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wadansu malamai sun ce ala ilmin wato kenan ilmin Allah ya san cewa batacce ne wasu ka ce ala ilmin shi mutumin yana akan ilmi ya ga gaskiya bai son binta shi yasa ya saba mata shi yasa waɗansu malamai ba wai su san gaskiya bane wasu mutane ba wai su san gaskiya bane abinda malamai suke faɗa wani lokacin wani ba ya jahilce shi bane ya san gaskiya ne amma zai hana shi ya cimma burinsa wannan shi yasa turai ba su son bin addinin musulunci sun gano addinin gaskiya ne wallahi sun gano addinin musulunci gaskiya ne da yawa daga cikin su amma ba za su yi musulunci ba saboda musulunci ya ce kada a sha giya su ko kamfunan giya can su suke tara kuɗaɗe masu yawa musulunci ya ce kada a yi karuwanci kuma gidajen karuwanci suna ba da jangali da fasanci mai yawa za su iya barin wannan musulunci ya ce a habar riba za a rubuta bankuna musulunci ya ce kada a zalunci wani su ko sun gina kansu akan su ne shugabannin duniya musulunci ya ce a yi rayuwa tsarkakakka a tashi a yi sallah a yi kaza an ce a'a rayuwarka kawai ka yi abin da kaga dama to kun ga wannan shi ne babban problem kin da ya sa su ba su mai addinin musulunci kamar mutumin da yake bin karuwa ne da mutumin da yake da mata aure ba wai dan mai bin karuwa ya san ya san cewa wannan mu'amala da karuwa ba abu ne mai kyau amma me yasa saboda in kana tare da karuwa ana iya uwarka ubanka cikin kowane lokaci a rabu amma mata za ta haifar maka da za ka yi kaza za ka yi kaza za a kawo abinci za a yi kaza shi ko bai son wannan to wannan shine sa suke gudun takalif na Allah subhanahu wataala amma in ka da Allah zai ɗauke ka Allah zai taimaka ma yau akwai mutumin da ya sai makaruwa mota ta miliyan hamsin akwai wani ya sai mata gida ya sai ma iyayenta gidaje ya kai su maka ya komai matar shi ta sunna kuma komai ba ta nawa aka yi to da haka waɗannan abubuwan a daina kawo mana cewa abin da ya samu ke cikin matsaloli kaza kaza kaza kaza a'a mutumin da yake zaune da mace ɗaya amma ya kai shekara 60 70 ya ki ƙara aure yana ɗauka ƴaƴan al'umma kankana yana ɓata su ya gina gida saboda matarsa ba ta yadda ba ya ƙara aure saboda kada a kawo mata kishiya kada a kawo mata ƴaƴan da za su yi tarayyar ita a wajen gado ta yadda je yayi zina a waje a cikin gida yana ɗauka ƴaƴan mutane yana zina da su sannan yana cewa ya kamata a tsaya bakin mata ɗai ɗai ɗai ɗai kai kuma ƙarshen ta ɗan mata ne ta hudu ga babanka can ƙauye da tsoho ya tsaya da ɗaya da baka zo duniya ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah subhanahu wata'ala shine mafi sani da al mu'tadina yan ta'adda masu ƙetare iyaka an gane ko waɗansu malamai suka ce nan Allah ire san yan ta'adda waɗanda za su kare akan ta'addanci an gane ko in mun ɗauki Allah ya sanar da mutane waɗansu mutane waɗanda suka yi ɓanna to kenan su sun sani Allah ya sani Allah ya fi su sani in kuma waɗanda ba a san makomarsu ba ne don wani tana yiwa yanzu ɗan ta'adda ne amma a gaba zai shirya to wannan Allah ɗaya ke bantu da sanin makoma ta al'umma sai Allah ce wa zaru zahir al-ismi wazaru Allah ya ce ku bar zahiral ismi wa batina malamai sun yi magana anan daban-daban al-ismu suka fassara shi shine zina an gane ko zahir kaga wanda yake ya bayyana kenan asalin shi al-ismu az-zahir sai an ka ce zahiral ismi an gane ko to wannan muna kira zuwa ga dalibai sai suka ce zina ita ce ake nufi da wato zahiral ismi an gane ko sannan wa batina da wanda ta koyo to me ake nufi da kenan zina wadda aka bayyana da zina wadda take boye sai waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da zina ta zahiral ismi shine mutum ya auri mahaifiyarsa kamar yadda suratul an'am sai bayani da waɗanda aka haramta wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf ko to auren su zina ce wadda take zahiral ismi batinahu wadda kuma daga boye ake zuwa can wani wuri ayi to me yasa Allah ya kirai auren su zina alhali ko aure ne wanda ake cewa an yi a shar'ance ko ko a wancan lokaci sai malamai suke cewa a wato mutumin da ya auri matar da bata halatta gare shi ba aslan auren babu shi ma kenan zina ce yake yi da ita zahira shi yasa Allah ya bambanta tsakanin aya ta suratul nisa'i da ta suratul isra'i domin Allah subhanahu wa ta'ala ce a cikin suratul nisa'i wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf sai innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila amma cikin suratul isra'i sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila bai ce wa maqatan ba saboda wancan zina zina ce zunubi shi ko wancan cikin suratu a wato annisa zina ce tare da makusanciya wani lokaci tare da iddia'in ma Allah ya halatta haka shi yasa ce wa maqatan an ka kara wannan kalima shi yasa duk abin da kaga an kara kakka ce me yasa aka kara shi a cikin alqur'ani waɗansu malamai suka ce a'a ai zahiral ismi an gane ko wato kishiyar wancan ma'ana yana iya ɗaukar cewa ai an ce zahiral ismi ya zama to ita ce zina wadda mutum yake yi an gane ko da wata mata wadda ba muharrama ba kina sun juya magana saboda wato wannan zahiri ne an san cewa laifi kake aikatawa wa batinahu da wanda ta koye irin yadda mutane suke zina da ƴan uwansu ba a san abin da yake faruwa ba wanda yanzu kasashen da suka ci gaba da aka sa tsada aure yanzu mace za ta zauna ta shekara arba'in ba su da aure idan ta yi aure za ta rinka zuwa gidansu ta rinka mahaifiyarta ta ba ta izini don saboda ta ba ƴan uwanta dama su samu su rage shawar da take suke ɗauke da ita wanda ɗaya daga cikin manya-manyan likitoci na wannan ƙasa ba zan faɗi ko ce ƙasa ba ce ya ce wallahi da za su tona asiri binciken da suke yi na gano ƙwayoyin halitta ya ce kashi tis'in cikin ɗari na matan da ke zo musu mafi yawanci cikukkunan da ake yi musu an gane ko dukkan su mafi yawanci na yan uwansu ne yasa yanzu waɗansu ƙasashe daga cikin waɗannan ƙasashen mutum bai yarda matarsa ta zo gidansu ta zauna a'a ta ji ta zo ganin iyayenta bai da ba sai dai a zo tare a koma tare domin yayin ta waɗanda ba su yi aure ba dukkan sai sun yi lalata da ita da kannin kanuwanta wannan abin da yake musiba ce babba kaga shi ne zama to batina hu kamar wannan ne abbatin dan ba a san abin da yake faruwa ba an gane ko to wannan dai qadiya ce shi yasa kuke ganin cewa hana sa watsa da aure ko a karanta wannan ba zai kawo mu da alkhairi a cikin al'ummar mu ba a dauki rayuwa da sauki sai ta zo mana da sauki Allah kuma ya sauƙaƙa mu amma in muka matsa ba ruwan Allah da mu domin Allah bai bukata Allah ya kunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kuma ƴaƴa na al'umma ne in ma danka guda yana da arziki to kama kana da talaka in ka ce danka mai arziki kada ya je ya dauko sai yar masu kuɗi to danka talaka shi ma ka tura shi gidan talakawa bai dace shi wancan baka ce zai dauko gidan masu kuɗi shi ko wannan ka tura shi gidan masu kuɗi shi ma ka ce zai dauko domin kai son rai ko ba haka ba Allah shi mun mai kyau waɗansu malamai suka ce wa baru zahiral ismi abinda ake nuhi da zahiral ismi af'alul jawarih abinda mutum yake aikata da gabansa hannu an gane ko da abinda ya kama da haka waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nuhi suka ce abinda ake nuhi da batinahu shine wato a'malul qulub abinda mutum yake aikata da zuciya domin ido aikin su zahiri yake baki zahiri kunnai zahiri hannu zahiri kafafuwa zahiri amma zuciya fa tana da a'mal at-tawakkul الإيمان الاعتماد على الله قاسون دي أبوان دا الخوف والرجاء دعا أعمال القلوب ني وأن خفية لكن زوجيا سكي an gane ko kenan duk sabon Allah da za a yi da zuciya sai ka nisance shi ka gane ko kishiyar al'imar shine al-kufr an gane ko dan shine mutum ya kamata ya gane sannan kuma ababen da ake saba ma Allah kamar as-sariqa da hannaye ake yin da abin da ya kama da haka kenan ku bar wato waɗannan sakon Allah wanda ake yi da gaɓoɓi na zahiri da wanda ake yi da gaɓoɓi na ɓoye waɗansu malamai suka ce a'a zahiral ismi wa batina shine bayyana sako kowane iri ne da ɓoye sako kowane iri ne sai zaman to am kenan waɗansu sun kama ganganu da dama wanda duk in muka ɗauka dai a ƙarshe kawai a ɗauki kowane irin zunubi Allah ya hana bayyana shi ko da ma ya abku ba a son a yaɗa shi domin mi domin yaɗa shi kamar tallata shi ne kamar son aka ya zamanto ruwan dare game duniya إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة an gane ko to shi yasa ba riba bace dan an ce wani malami ya aikata wani sabon Allah a yada ma duniya wannan shirme ne kamar kun bata addini ne kamar kuna fatan kowa ya je ya aikata ce to ai ma malam wani ya taba aikata mu ba mu aikata an gane ko to sai dai mu dauke shi am ko wani irin zunubi Allah ya hana a bayyana shi ko mi girman sa ko mi kankantar sa dan kai yayi na so ya tashi daga wanda ya aikata ya zamanto abu ne wanda kowa yana aikatawa malamai suke cewa akwai hadisi na Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu ummati mu'afan dukkan al'ummata ana yafe musu Allah yana wato kyale su ya kankare musu zunuban su a riwaya ta Muslim mu'afatan kenan zamiri na kuma zuwa ga ummati mu'afatan an gane ko to kullu ummati mu'afan zamiri na kuma zuwa ga kullu domin lafazin kullu ai muzakkar ne kenan babu matsala ya juzu an ya koma zuwa ga fa wato zamiri ko khabar yana iya komawa zuwa ga mudaf yana iya koma zuwa ga mudafun ilayhi wa kullun atawhu dakhirin wa kullun atuhu dakhirin a gane ko da kalima ta kullu da ba'adu ana iya cewa kullu na ya'lamu ko a ce kullu na na'lamu domin kullu ma'anar shi jam'i na'lamu mun sani ya kuma zuwa ga ma'ana lafazin shi mufrad kullu na ya'lamu yana kuma ga lafazin sa dole sai ka fahimci wannan kaka ce hadisi ya kawo abin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su ana yafe musu illa al-mujahirina sai masu bayyana sabon Allah wa inna minal mujahara yana daga cikin wato fito na fito da Allah kenan mutumin da yake bayyana sako an ya amala rajulu bil layli amalan mutum ya aikata wani abu da daddare ba dole ba sai da daddare an gane ko ma'ana dare dai ne mafi yawanci ake aikata sako a buya amma ko da rana ka aikata shi in dai ba a gani ba zai shiga cikin wannan hukunci thumma yusbihu sannan ya wayi safiya wa qad satarahu Allahu alaihi Allah ya suturta akan shi fa yaqulu sai wannan mutumin ya ce ya fulanu ya kai wannan mutum fulan larabci ne ko amma da zabarmanci sai aka ɗauki shi aka ce filana filana fulan larabar suna cewa fulan ya fulan shi aka ce filana an gane ko ya kai wannan kamar yana ba da labari ne ga abokinsa an gane ko amiltul bari hata kaza wa kaza na aikata kaza da kaza wa qad bata yasturuhu rabbuh ya wayi safiya ubangijinsa ya suturta shi an gane ko ya boye shi ya tufa masa asiri wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu amma ya wayi safiya yana kwari yana yaye wannan rufin da Allah subhanahu wa ta'ala masa rufin asiri da Allah ya masa to kaga shi yasa wannan ka dubi mutane suna kokarin su bayyana sako saboda su mai da abin kamar wani ado ko kuma su koyar da waɗansu ko su nuna su ba abin da za a yi da su an gane ko wannan kuma cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke har yanzu akwai hadisi na Abi Sa'id al-Khudri an gane ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min asharri an-nas inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah lalle yana daga cikin mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah ran tashin al-qiyama an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajul namiji yufdi ila imra'atihi wanda zai sadu da matarsa wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wa tufdi ilayhi ta sadu da shi ma'ana kenan tunda wato da miji da mata ne ake haduwa thumma yanshuru sirraha sai ya bada labarinta ka dibi wannan fa zahiral ismi kin wanda ya bayyana matarsa ce ba zulubi bane fa mutum da iyalinsa ba a cewa a ra'aitum lawa ba a fil haram a kana alaihi wizr ku ba cikin halat ne matarsa ce amma da yayi yada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min asharrin nasi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah to ina ga waɗanda suke bayyana sharri min al-mujahirin sannan ina ga abin da ya kasance yanzu ruwan dare ga mai duniya majalisai na mata da majalisai na maza ba a ɓoye waɗannan maganganun za ka ji mutum yana faɗin ya yi zina da wance ya yi zina da wance ya je ƙasa gari kaza ya yi zina ya je ƙasa kaza ya yi zina har tana alfahari ko mace tana wato ita tana mu'amala da alhaji wani ko da wani ko darekta wani ko daidai wani suna mu'amala ta banza har ana nuna ta wannan karuwa alhaji wani ce ko wannan karuwa daidai wani ce ko wannan karuwa ministan wani ce ko ko a zo fada azamna ana tattauna kan waɗannan abubuwa ko a zo ana kallon finafinan batsa har ka iske mutum da ƴaƴansa wai saboda bariki an waye ana kallon finafinan batsa tare da ƴaƴansa ga internet ta zama to ruwan dare ga duniya ga tv tv sun ɓata duniya ga zuwa bakin teku a shakata da wuraren da akwai ruwa ana yin siyastar ga tafiya balaguro daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa don yin ɓanna ga luwaɗi ga maɗigo har a ƙasa mai tsarki ana zuwa tare da karuwai a je a yi maɗigo ko a yi zina ko a yi abin luwaɗi ko abin da ya kama da haka ko ka iske fada fada na mata ko fada fada na maza ana zaune ana tattaunawa akan matsaloli na lalata yanzu a turai ana karantar da jima'i haka iske mutum yana da abin da ake cewa doctorate cikin ilimin jima'i shine ake zakuwa ana karantar da 'ya'yanmu a cikin makarantu to sai mu tambayi shi wanda yake karantar da jama'in a turai ko a nan afirka babanka ya karanta wannan abin in bai karanta ba to ya kai aka same ka kenan bai bukata sai an yi karatu ina fata ku fahimce ba mu ce ka ai karatun likitanci ba karatun likitanci daban karatun shashanci da lalata daban cikin ɗabi'ar ɗan adam yake yowa za a kai ma amarya a ce sai an je an kwatanta mai kakana za a yi wannan ai hanyar ce da lalacewa to amma musamman in akwai bambancin shekaru tsakanin mutane da mutane zaka iske wannan abubuwan shi na yawaita idan tsohuwa ta zamanto lalatattu tsohuwa tana da babban matsayi ko tana da kuɗaɗe masu yawa sai ta rinka amfani da ƙananan yara in mijinta ya mutu ta huta in ma bai mutu ba tana da gidaje da ƙasashen da za ta je da manya-manyan wato hotel hotel da za ta rinka ɗaukar yara ta je tana biya musu buƙatoci tana ba su kuɗi su ko suna lalata da ita in an haɗu cikin taro wajen biki sai tana ba su labari kai yaron nan ai kaza ne ai yaron nan kaza ne ai yaron nan kaza ne za ka ga mace ta kama hannun mutum a wasu kasashe ta je da shi kasuwa ta ce a bashi maganin maza har tana ce ma mai magani a yi kokari wanga mutumin bai da wani amfani in ba an samu mai magani subhanallah al'amuran sun zaga suna abubuwan da anka ce zaru zahiral ismi wa batina a a kokari muka yi a tallata su ko ka iske tsoho ya auri karamar yarinya ya je a fada tsakanin abokanan shi na fukan ai yarinyar nan kaza ce ko karuwar ka ko matarka abin ya zama na so lalata kuma aikatawa mutane su yi ba ruwansu babu wanda an ka ba mu labarin abin da ke aikatawa abinda mutane ne suke aikatawa aya ce ta zo ta yi bayani kan wani ya ji wannan karatu ya ce a'a ai an zo an kama shi labarin wani ko wani ko wani babu da labarin kowa amma Allah da ya halicce ka ya san abin da dan adam yake aikatawa dole mu fahimci wannan da kyau saboda cikin wa'azi mun fahimci akwai wanda suke son sai sun ce da su ake wa aka kira sunansa wa aka sa abin da yake aikatawa Allahu a'lam abin da mutane suke aikatawa aka ce ko ba ai magana ta riga ta kare innal ladina yaksibuna al-ithm lalle waɗanda suke aikata zunubi an gane ko waɗanda suke cewa zunubi ba a kawo mai fi'ili na kasaba sun yi kuskure an gane ko laha ma kasabat wa alaiha maktasabat sai dai zunubi in an kawo mai sa'un saboda a nuna abu ne mai nauyi an gane ko wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim sannan wala tajiru waziratun wizra ukhra kaga alwizru abu ne mai nauyi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim shi yasa can aka ƙara ta'un da alif don a nuna abu ne mai nauyi amma da an ka ce yaksibuna al-isma an kalli cewa fi'ilin ana iya aikata sabon Allah subhanahu wata'ala kaɗan kaɗan har ya girma ya zan mai yawa ko ba haka ba aikata zunubi kuma ba a ganin kaɗan in dai kana rena zunubi wata rana za ka wuce iyaka shaitan ne yake yi maka raɗa yake yaudara kai na ce ma ba komai bane dama abin da yake so ka kafirci in ba kai shirka ba ka kafirce ba yayi kokari yaga ya saka cikin kaba'ira in bai ka shiga cikin kaba'ira ba yaga yayi kokari ya saka bar abin da Allah wajabta ba in bai samu wannan ba ya saka bar nafiloli in bai samu wannan ba sai ya yi ƙoƙari ya sa ka kai ibada haka wuce iyaka ƙarshen ta ka kafirta Allah shi muna tsari sai Allah ce innal ladina yaksibuna al-ithm lalle waɗanda suke aikata zunubi sayujzauna bima kanu yaqtarifun za a sa kan musu da abinda suka kasance suna aikatawa ko abinda suka kasance suna yin ciwururi in ji malaman zauri shine abinda sun ka aikata shi yasa muka ce kalima ta qarafa ko iqtarafa ba tana tsaya bane akan alkhairi kawai ko sharri dan wasu sun ce cikin sharri ne ake kawo ta sai Allah ce cikin suratu shura wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna Allah ghafurun shakur sai Allah ce wala ta'kulu wala ta'kulu ma lam yuzkarikum Allah
Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ta'kulu kada ku ci Allahuna nahiya ce an gane ko min malam yuzkar ismullahi alaihi ga abinda ba a ambaci sunan Allah akan sa ba a nan malamai suna da maganganu guda uku na farko shin mutumin da ya bar ambaton Allah menene hukuncin sa min malam yuzkar ismullahi alaihi waɗansu malamai suka ce in mutum ya manta bai ambaci sunan Allah ba ko da gangan bai ambaci sunan Allah ba za a ci in dai musulmi ne waɗansu malamai sun cewa a'a in mutum ya manta to za a ci amma kuma inda gangan ne ba za a ci ba waɗansu kuma suka tafi cewa a'a duk mutumin da ya bar ambaton Allah ko da gangan ne ko da mantuwa ne a mantuwa ne to wannan ba za a ci abin da ya yanka ba magana da muke da su kenan guda uku to kowa sai kokarin kawo wa dalilai domin addini da hujja ne ake aiki in babu hujja to hayaniya ce za a yi kawai waɗanda suka tafi kan cewa duk mutumin da yammance in dai mantuwa ce akan mantuwa yayi yanka bai kira sunan Allah ba za a ci su ne jamhur na malamai kuma in an ce jamhur ya saba ma jamhur na siyasa don siyasa mafi yawancin mutane ba masu ilimi ne ake tarawa ba in an ce kuma jamhurin malamai ba shike nuna kowane lokaci hujja tana tare da su ba a wani lokaci jamhur a musulunci za su iya tafiya kan wani abu sai ya zama to ba su dace da dalili ba sai a barzancin jamhur akan wanda ba na jamhur ba mun fahimci wannan da kyau imamu malik da hanafiya da kuma riwaya daga imamu ahmad bin hanbal suke ganin cewa in dai mutum ya mance to za a ci in dai mantuwa ne an gane ko sun kafa hujja da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ba mu cewa in mutum yayi mantuwa menene hukunci rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma Allah ce qad fa'altu ko kuma na'am a wata riwaya an gane ko to wannan ya nuna cewa kenan za a ci domin Allah ba zai kama ba da abin da muka yi mantuwa a kansa to sannan kuma anan sai malamai suka ce idan mutum yayi mantuwa ya aika karensa bai bismillah ba to in karen ya kama zai ci ko ba zai ci ba to wannan ka'ida tana da alaka ne da wannan domin in har mun ce in yayi mantuwa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in mantuwa ce wato zai abin nan sannan in karen ya kama ya ci ba za ka ci ba to kuma in ya kama ka iske da rai za ka yanka amma in ka iske abin ya mutu nan ne a sai ka yanka shi ka ci abin ka ba tare da sai ka damu da cewa ka yanka shi na da rai ba waɗannan su ne maganganu amma ibnu jarir tabari yake cewa shi ya tafi cewa duk mutumin da yayi mantuwa an gane ko wajen yanka sai bayan ya yanka sai bayan ya yanka ya tuna bai yi ba babu matsala akan shi za a ci ibnu jarir at-tabari yace man harrama dhabihatan nasi duk wanda ya haramta abinda mai mantuwa ya yanka faqad kharaja min qawli al-hujja hakika ya saba ma hujja wa khalafa al-khabar ath-thabit an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma wato labari ko mu ce hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn kathir yace ya'ni bidhalika ma rawahu al-baihaqi an ibn abbas kinace hadisin da ibn abbas ya ruwaito an annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin al-muslimu yakfihi ismuhu musulmi an gane ko sunan shi ya ishe shi in nasiya an yusammiya hina yadhbahu in yayi mantuwa lokacin da zai yanka falyadhkur ismallahi alaihi falyadhkur ismallah wal yaqul ya ambaci sunan Allah kawai ya ci lokacin da zai ci shikenan to wannan hadisin ibn kathir yace wato inna raf al hadith khata'u cewa wannan hadisi ya ya dauka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne akhta'a fihi ma'qil bin abdullah al jazri kenan shi wannan shi kuskure ya daukar da shi was sawab waqfuhu wannan hadisin abinda a ingantacce shine mawqufi ne daga ibnu abbas kama rawahu sa'id ibn mansur ibn sa'id ibn mansur ya ruwaito shi malamai suka ce fi sunanihi sannan kuma da abdullah ibn zubair al humaydi a cikin musnadihi an gane ko to kaga wannan shaibatu alhamdulillah zo kan wannan hadisi yace kai wannan hadisi wa anwarun nubuwati ghayru zahiratin ghayru zahiratin alayhi hasken annabta bai tare da wannan hadisi domin lafazin bai dace a ce kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane domin ana naqadin sanadin hadisi sannan kuma ana naqadin mi ana naqadin masanin hadisi tana yiwa sanadin ya inganta amma shi rawi shi ne ya kuskure ya dauko magana ba daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko ya faɗi labarin a wani wuri yayi kuskure to in an kaɗa ruwa da dama ko da magana ta inganta sai a gane ga inda wani ya kuskure shi yasa wani hadisi ake tarjihin shi ya kai dan qur'aniyul ba wai hadisin sun karyata juna bane an gane ko wannan to shine ra'ayi na jamhur kamar yadda malamai suka faɗa kuma sun kafa hujja da cewa alqur'ani ya ce in mun yi mantuwa an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mun cewa Allah ba zai kama mutun da aya ta saka amma akwai hadisi na Abu Huraira wanda suke cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ara'aita ar-rajula minna yadhbahu shin mutumin da ka gani yayi yanka wa nasiya an yusammi sai ya manta da shi ambaci sunan Allah fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ce ismullahi ala kulli muslim wannan bai inganta ba kamar sunan sunan Allah yana tare da dukkan musulmai kenan a matsayin ka na musulmai na musulmi in dai ka dauka zaka ce bismillah shikenan sunan Allah yana tare da kai ba sai abin nan ba wannan hadisi ibnu kathir ya kawo shi yace hadisi ne da'ifi dan waɗansu suna kawo shi amma ba su bayyana darajar shi an gane ko magana ta biyu shine waɗanda suka ce ana ci ko an yi bismillah wato ko an manta bismillah a mantuwa ko ko da gangan su suka ce kawai za a ci an gane ko sun kace da an kace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi shafi'iyya suka ce abinda aka nuhi da ma lam yuzkar ismullahi alayhi ma uhilla li ghayri allahi bihi sai sun kai tawilin sun kace shine wanda an kabaci sunan Allah shine ma lam yuzkar ismullahi alayhi to amma wannan magana tana da mi tana da rauni sun kafa hujja da wani hadisi kuma wanda ya zo cikin wato abin nan abu dawuda ya kawo cikin almarasil sai mun yi hattara in an ce almarasil abu dawuda yana da lissafi sunanu abi dawuda wannan ana iya ɗaukakar da hadisai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasi su ne waɗanda ba a ɗaukaka su ba tabi'ina ne suka ruwaito su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan babu tabbaci akan su shi yasa an ce Abu Dawuda shin a cikin wani littafi kakkai kwana kai haka kai haka wani lokaci ana buƙatar tantancewa ya kawo wannan abin da suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ce zabihatul muslimi halalun zaka rasmallahi aw lam yadhkur suka ce wato abinda musulmi ya yanka halal ne ko da ya ambaci sunan Allah ko da bai ambaci sunan Allah ba wannan bai inganta ba sannan kuma shafi'iyya su fi da cewa wa innahu la fisqun sun fassara alwawu wawul hali sun ka ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi ay ma uhilla li ghayri bihi wa innahu la fiskun sun kace wal halu innahu la fiskun al hali yana matsayin fasikanci shine wato shi ko fasikanci ba wai sai kafirci ba tunda shirka ce amma duk mutumin da ya bar abin da Allah umurce shi ana iya kanshi fasiki domin ya saba ma Allah subhanahu wataala to sai malamai da suka yi sabani kan waɗannan domin in mun ka dauki wala ta'kulu wa innahu la fiskun tana iya mantuwa wawul aqsi wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim wawul aqsi wato wa innahu la fisqun shi fasiki fasikanci ne amma wajen shafi'iyya wal halu innahu la fisq to in an ce musu a to wawul asli ba a askinta akan wawul hali da kuma ce wawul hali ne su ma za su kafa hujjar ce to ku kun ce wannan wawul asli ce to shi la ta'kulu jumla ce ta nahayi an nahayi talabiyya ce wa innahu la fisqun jumla ce ismiya to kuka kuna cewa ba a asafin jumla wato da nahayi insha'iyya ta nahayi talabiyya ai atufinta akan jumla wadda take khabariya ce musbata wannan duk wani magana ce na malaman da hausa wanda yanzu cike shi amma dai malamai suka ce cewa shafi'iyya wa innahu la fisqun wal halu innahu la fisq wannan magana ce wanda yake tayi nisa an gane kuma su ce ko mutum ya manta ko bai manta ba ko da gangan za a ci wannan shi ne abin da suka tafi akan shi amma ba shi yake nuna cewa ba wannan mazhaba ta inganta a ƙarshe kuma sai mu kawo bayani a gurguje tunda ina ganin an fara nuna mini lokaci yayi mazhaba ta uku su ne suka tafi cewa duk wanda ya bar ambaton Allah ba za a ce ba ko da gangan ko akan mantuwa zahiriyya suka tafi akan haka sun da Allah ya ce fakulu mimma zikra rasulullahi alaihi abinda an kama sunan Allah kenan wanda ba a bace sunan Allah ba mafhumuhu la ta'kulu suka kafa hujja Allah ya ce fakulu mimma amsakna alaikum wa zkuru rasulullahi alaihi ko ku ci abinda suka ku ambaci sunan Allah kina in ba ambaci sunan Allah ba kada a ci duk da yake fakulu mimma amsakna alaikum sai an yi takhsisin shi da am hurrimat alaikum almaytatu in sun kama ya mutu to kuma za a ci kidan da am ne da khas to mimma zikra smullahi alaihi suka ce dai ayoyi da hadisai sun nuna cewa duk abinda ba a ambaci sunan Allah ba al'amru yaqtadi alwujuh wan nahyi yaqtadi alfasad da Allah yake a ci kamar yana nufin wanda yake wajibi ne inda akwai suna Allah in mutum zai ci ya ci akan shi sannan kuma idan mutum Allah ya hane shi ya zama to haram kuma ana ganin abin da an ka haramta fasidun ne batilun ne ba aiki da shi a wajen musulman malaman fi usulul fiqh kai zahiriya suka ce idan muka duba akwai hadisi na Rafi an gane ko wanda yake dan Khadij yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim kuma waɗansu malaman hadisi sun kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anhara damma amma anhara damma abin da ya fitar ya gudanar da jini wa wato wa dhukira ma wa dhukira smullah wa dhukira smullah alaihi aka ambaci suna Allah akan sa fakuluhu kuci laysa sin amma kada ya kasance asin haqura wa dhufr kuma ya kasance ba akai fa ba an gane ko wasa uhaddithukum an zalika zan ba ku labarin wannan amma sin shi wato haqura fa'azmun saboda kashi ne ba a yanka kina abu da kashi wa amma dhufr shi ko wato abin nan akai fa fa hadiyul haba fa mudal habasha yuka ce ta alhabasha mutanen yankin bakaki mutane in an ce habasha to da wannan kaga lokacin yaran in sun kama kusu sai ga an dauko wannan yan akai fa an ce za a yanke da ita ala ayyati hal wannan ba zargin mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a an ba da labarin aiki na jahiliya wanda suke aikatawa an faɗi na larabawa an faɗi na kowa sannan akwai hadisi na adi dan hatim wanda imam bukhari da imam muslim suka fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi idza arsalta kalbaka almuallam idan ka aika karenka almuallam wanda yake ka sanar da shi farauta wa zakarta smallahi ka ambaci suna Allah fakul kaci to kaga wannan cewa in ba da shi ba ba za a ci ba to amma duk inda ta kai ta kawo malamai suka ce zance wanda an kafi dauka shine mutumin da ya kuskure ya yi mantuwa bai ambaci sunan Allah ba za a ci wannan shine mazhaba wanda ta an mafi dacewa ina fata an fahimce ni suka ce kuma ahlul kitabi in bai ambaci sunan Allah ba tunda an halatta muna to za a iya cin nashi amma in ya ambaci sunan Allah tare da sunan wani ba za a ci ba in ya ambaci sunan Allah bai ambaci sunan wani ba za a ci nashi sannan kuma na ƙarshe malamai suke cewa mazhabar zahiriya ta yi tsanani sai dai ibnu usaimin ya tafi cewa kawai mazhabar zahiriya ta ya suka kasa zuwa gare ta yace domin mantuwa da kuskure ba a kada su cikin sharadi to nan ko cikin sharadi ne aka kawo shi kenan ko tunda sun kasance sharadi ba za a yafe mutum abin da ya zo cikin sharadi ba ko da akan mantuwa yi ko da akan kuskure amma zance wanda mafi malamai suka fi tafiya akan shi shine wanda ya mantuwa Allah subhanahu wataala ba zai kama shi ba wannan su ne mazhabobi ne na malamai mai so ya koma malittafan ayatul ahkam zai ga bayanai na malamai daban-daban da kuma aljami'ul ahkam na imam al-qurtubi da littattafan fiqh sun fassala bayani kan waɗannan ababen nan wanda yake yayi mantuwa wajen ambaton Allah wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum lalle shaydanu suna wahayi zuwa ga masoyansu na an ce mutanen farisa ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a shaydanu gaba daya domin shaydan babba shi yayi mutanen farisa wahayi mutanen farisa sai suka yi mutanen makka مكة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليجادلوكم دان سبب سوي جايي دكو أكان الأمر يا الله وإن أطعتموهم إن كن كي مسطاعة وتنسوا ما لم يسكت أكوي لام لام القسم ولا إن أطعتموهم أي والله إن كن كي مسطاعة إنكم لمشركون حقيقة كن زمنتم مشركي كن كافرتا أكوي سورب بينيك أن تسكي لألاك على آية لوكسي يا قاري مغام سامن كاوسوا أبين مكفتا يرمنتو لدي الله شباب ملادا وان kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh